الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yini na laraba wanda yau wata na musulunci watan jimadin al'akhir watan shida iya da kwanaki guda goma sha bakwai shekaran hijira yau shekara 1444 daidai da goma sha ɗaya ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da uku barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usmanu bin affan da ke wannan unguwa ta hamori kafi bypass a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'alama a sheik muhammad bin salih al-wasaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a duk mako rana irin wannan 18 wani wata gina eh 18 ko eh haka ne 18 afwan nace 17 yau 18 18 ga watan Jumadal al-Akhir hijira yau shekara 1444 a idan ba su bibiya ba su manta ba muna nan dai cikin alkushu'u fi salati wa ma yajibu naqsuha kushu'i a cikin sallah da abin da zai dora targadan sallah idan ta yi targade ko idan sallah ta samu matsala wanda akwai buƙatuwar yin sujudu sahawi to akwai bayanai da malam yi a nan wanda za zamto sun zamto waraka ga matsalolin da suke faruwa cikin sallah har ma ta zama ta yi yadda ake bukata karatu muna shafi na 178 wannan kuma darasinmu na yau shi ne darasinmu na 75 a wannan littafi insha Allah a shafi na 178 daidai faragram na farko a shafin mala yake cewa wa ahammu shay'in aradahu fi salati بعد أن يجري بعد أن يجري أن يجري الإنسان أفعالها على السنة هو حضور القلب مالك cewa abu mafi muhimmanci ahammu yafi muhimmu karfi a larabci ahammu summal aham taqdimul ahammu ala muhim an fahimta duk inda shi da shi ahammu to abu ne mahimmancinsa iya da ƙarfi da yawa to abu mafi mahimmanci aradahu fi salati wanda ake bida a cikin sallah ba'ada an yujri da insanu af'aluha ala sunna bayan dan adam ya gudanar da aikace aikacen cikin sallah akan sunna an bayyana a gudanar da aikace aikacen sallah akan sunna tun daga abin da ya shafi zaɓar ruwan da za ka yi ibada ɗahara ɗin yadda ake yi da yadda ake shiga da fita da alwala da sutura da tahowa masallaci da fuskantar sallah da bin liman duk ya zama to ka gudanar da shi akan sunna to bayan wannan ko hudurul qalb abin da zai biyo baya shine ka halatto da zuciyarka a lokacin da kake sallah wannan abu iya cikin abu mafi muhimmanci wanda yake karawa sallar dan adam daraja a gun Allah amma a kullun da yawa musamman a wannan lokacin muna sallah ne amma zukatanmu ba sa tare da musallacin kana sallah zuciyarka tana can tana tunanin wani abu daban to bayan gudanar da aikace aikacen sallah akan sunna to abu mai muhimmanci shine ka gudanar da zuciyarka yanda gangar jikinka yake sallah ya zamto zuciyarka ma tana yin sallah li'anna kathiran minan nas al'an maliki ta da yawa daga cikin mutane a yau ko a yanzu shine al'ana لا تتسلط عليه الهواجس والوسواس إلا إذا دخل في صلاة ba lokacin da tunane-tunane yin alhawajis da alwaswas da waswasi ba lokacin da yake mamaye zukatan wa'ansu da yawa daga cikin mutane illa iza da kalafi salati face mutum lokacin da ya shiga sallah wa'ansu tunane-tunanen da wa'ansu tuntuntunin a galabiya sai ka fada sallah sannan za su zo yi wannan kuma ya cikin kaidi da makircin shida idan ba ku manta ba a baya na karanta mana hadisin da manzon Allah ke cewa da yawa mutum zai yi sallah ya tashi ya gama kaf amma ba abin da zai samu a wannan sallah face rabin ladan su zaba shi wani a ce ɗaya bisa uku wani a ce ɗaya bisa hudu har ma manzon Allah ya ji har akwai wanda za ba shi ɗaya bisa goma duk kashi tara ladan yayi asararsa kuma a galibiya abin da yake kawo wannan matsaloli tun ma wancan almusiu salata hudun nan da ake ta magana a kansa to hudurul qalbi ne bai samu a sallar nutsuwar zuciya ce take zama matsala har sallah ta zama to ta samu kankanuwar daraja bayan yi ta amma a galibiya duk aikin da yake a fili ne ana yin a yi ruku'i a yi sujada a dago a yi duk ana yi to a ina sallar take samu matsala ne a nutso zuciya ne zuciyarka ana so da ita da gangar jikinka suna sallah tare suna sallah tare akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bawan Allah ana sallah yana wasa da gemun saka yace wannan mutumin da a ce zuciyarsa ta nutsu da gangar jikinsa ma ya nutsu hatta kana warki ko wani wage-wage ko sohe-sohe a sallah zuciyarka ce bata nutsu ba in dai zuciya ta zato dole gangara jiki zai bi ta domin ita zuciya ita ce shugaba a jiki idan ta tafi dole babi ya bi ta fahimtu malike cewa illa iza da kala fi salati wa ma azalika tajiduhu yuwaswisu wayu wayu wayu haujisu fi ashiya'in laysa laha fa'ida illa itlaqa zaka same shi iya waswasi iya tuntuntuni fi ashiya a cikin al'amura laisa laha fa'ida idragan wanda ba su da wata fa'ida a sake kana ta wannan wasuwasi kana ta zuwa da dawowa a cikin abubuwan da ba su da amfani kuma ga shi kana sallah an fahimta wannan suna ebewa mutum ladan sallarsa kuma suna sa sallar ta samu ƙanƙanuwar daraja bayan ya kammala ta wa bi mujarradi ma yantahi min salati da kuma irin abin da zai jahi ya ji har ƙarshe zuwa ga sallarsa wai sallim ya yi sallama duk lokacin da ya je ƙarshe ya yi sallama to ta tsiro annu kullu hadhihi alhawajis cikin duk wannan tunanin kuma sai tafiya bar shi wannan iya cikin makirshin shida inna shaytan lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa a galabiya kana sallama sai ka ji kuma wannan tunanin da ya je ai ko da yara ne a masallacin kunkula ana sallah wani zai yi wani zai bigi wannan wani zai daki wannan amma ana cewa assalamu alaikum zai gaji shiru ko ba ayi ne to ya gudu ayi ya gudu yawa to wannan ku kula da wannan duk agalabiya hayaniya da sauran tuntuntuni kana cewa assalamu alaikum ko sai ka dawo kanu zuwa kaga in illa ce ma ya riga ya ma illa ita shi yasa akwai wani ya kai wa imamu shafi'i fatawa kasu mutanen da babu abin da yake tayar musu da hankali illa su ga kamar haƙƙin wani zai sare a hannunsu hankalinsu iya tashi akwai wani bawan Allah da wani mutum ya kama su ajiyar kaya ya ce wani da Allah ga kayana ka aji min shi lokacin da na bukata zan zo na karba aka rubuta da komai da komai aka ba shi kaya aji wata rana sai bawan Allah ne ya ce to malam kayan na fa zan zo in karba abin nan matso kusa da ke zan zo ya dan bashi lokaci shi kuma tsaba ragen ajiya wallahi ya sai mata inda ya aje wannan kayan ya san dai ba ya halaka ba ba a sace ba amma inda ya aje wallahi ya bata tun lokacin da ya aje aje bai taba waiwaye sa ba domin suna da rukon amana wajen ajiya mutum in kuɗi ka bashi ajiya ko canji ba zai yi ba a ce kudin da canji canji a cikin kudin wani zalawa da taimaka mun da canji wala ba zai canja ba yanda ka bashi a auren na haka zaka zo ka samu kayan ka ko canji ba zai musu to hankalinsa ya tashi ya rasa inda ya bincika iya binciken sa bai samu kayan nan sai ya sami imamu shafi ya masa fatawa yace akramaka Allah ni ba ko wani abu ya zo wallahi ya dame ni wani bawan Allah ya baka jin kayan shi ya bada lokacin da zai zai karba amma nayi ta tunani na rasa inda na ajiye wannan kayan me mafita sai ke shaka je ka tada sallah za ka tana inda kayan yake abin da ce masu yana ka je ka yi alula ka tada sallah za ka samu za ka tana inda kayan yake bawon Allah ne ya alula ya je kama sallah iya sallah iya sallah can iya tahiya zai sallama ko sai a tunani ya faɗo masa inda kayan yake ya zo ga kayan inda yake hankalin sai kuna sai je koma wajen Imam Shafi ya ce ai malam na na yi tunani kuma na kai me me surun ne sai ce ai shedan shine yake kama wannan tunanin domin ya raba ka da ladar da ke son musallan domin babu lokacin da shedan zai kama tunanin bara da bariya da abin ma da faru ya kana cikin sallah ya dinga dauke zuciyarka iyakai ta nesa kana dogon zurfin tunani to ba ce lokacin da kake yin sallah kuma akan iya yi dan mugunta ne dan ya haramta ma kushu'in da ake samu a cikin sallah abin janna maliki cewa walamma kanat hadhihi salatu a'zamu a'zamu amalun ma yaqum bihi al-jism yayin da muka san cewa ita wannan sallah ita ce aiki mafi girma wanda dan adam yake tsayuwa wajen gabatarwa daga gajikinsa sullida shaytanu ala bani adam fiha sai shaydan ya samu dama da iko akan ƴaƴan adam a cikinta domin aiki ne wanda babu ganga ba aikin da gangar jiki za ta yi ya zamto ta samu martaba da kima a gun Allah kamar sallah mun sha faɗa a nan ko a wani guraben sallah har ta dawafi sallah ta fi dawafi sallah ta fi sa'ayi sallah ta fi zama a dutsen alfa duk sallah ta fi an fahimta to yayin da sallah ita ce shugaba wajen aikin da gangan dan adam gangan cikin su suke aikatawa she shi dan kuma ya shigo domin ya haramta wa mutane ladan da ake samu a sallah ya shigo ya sama wasu wasu ya ci kai an dade a sallan nan kaza kaza kaza da sauransu ni zafi nake ji ko sanyi nake ji duk shi dan ne amma in kana can wajen ihun PDP da APC ba za ka ji wannan zafi ba a wannan gaskiya ne mana in matasa ne in kuna gun kallon bol ana ta ihu ba za ku ji wannan zafin da sanyi ba ba abin da za ka ji ko kana zaune kana ganin motoci suna wuce ko ana daukan aure ana ta hayaniya ba abin da zaka yi amma daga zarar ka shigo masallaci zaka fara ibada shikenan tsaki abin nan fada wani hanci ne wani kar wani yazo kusa da kai duk shedan ne a kusa da kai shedan ne a kusa da kai an fahimta so da mu gane cewa lalle ilalla idan har mun shigo wajen gabatar da ibada sallah shedan shedan iya zuwa ya haukan mutane domin ya haramta musu ladan da ake samu a sallah ko a wajen ibada sallah wani kuma ba shi da gunda zai yi fada da hanci ne fiye a shiya goma haya masallaci a nan zai nuna shi iya da fada shi masifaffe ne to shi ne a kusa da shi an fahimta duk wannan abubuwa ne wanda malai yake mana bayani cewa dan adam shi dan iya zama ya samu dama akan shi a lokacin da yake sallah hatta ya ati ilaihi fa yahawil bainahu wa bain salati har ma aisha din yayi karfi zai zo ya sha maki tsakaninka da sallarka kawai kana sallar amma a shari'ance ba sallar kake har shi dan yake cewa da kai udkur kaza ka tuna kaza ma udkur kaza ka tuna kaza ya dinga kama wasu wasu da tunanin tunanin zuciya udkur kaza ka tuna kaza duk a cikin sallar shi dan zai dinga kama wannan fish ghilahu an salati an salati har shi dan ya shagartar da kai game da sallanka hatta idan tahal insani min as-salati har sai lokacin da dan adam ya da sallah ya sallame ɗarat hadihil waswas sai wannan waswasin ya tashi ya bar shi bi mujarradi an yusallim daga yaje gaba da zai ce assalamu alaikum shikenan sai wannan tunanin ya bar shi gaba da li anna shaytan harisun ala an yuhawwila bainal insani wa salati domin shaytan iya da kudai shine haris bi sad iya da kudai an yuhawwila bainal insani wa salati yazo ya sha maki tsakanin mutum da sallarsa bai hana ka sallar ba amma ya hana ka nutsuwa a cikin sallar bai hana ka sallar ba amma ya hana zuciyarka ta tsaya ta yi sallar ita bai hana ka sallar ba amma ya kama tunane-tunane da zai ruguje ma kushi a cikin sallarka shine yuhawwilu bainal insani wa salati hatta takuna salatahu khushuran la fa'ida fiha minha har sallar ta zama to kamar bawo ine khushu duk inda aka bare abu bawon iya da wata daraja ne ai dan cikin ne mai daraja ku to har in ka sake shedan zai sa sallarka ta zama bawo a dauki abin amfanin a barka da bawon ne kushuran la fa'idata minha wanda ba ta da fa'ida li'anna shaytan domin shi shaytan inna ma kafara bi tarki jinsi sala maliki ta shaytan fa idan kun tuna ya zama kafiri sanadiyar ya kiye yi wani aiki jinsin aikin da ake a sallah wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa iza sawaitu wa nafaka fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajada da mala'ikatu kulluhum ajma'un ajma'un guda uku ne qur'ani illa iblis tastakbara wa kana min al-kafirin qur'ani yake faɗa mana cewa Allah ya halicci annabi Adamu alaihi salam sai ce mala'iku ku zo ku gaida annabi adam duka suka zo suka faɗi suke gaida shi fasajadu illa iblisa duka suka gaida annabi adam gaisuwar da Allah ya ba su umarni shi dan ne kadai ya yi yayi girman kai kuma ya zamto cikin kafiran mutane an fahimta to ashe shi dan Allah ya yi watsi da shi ya tsine masa ya kore shi sanadiyar ya kiye wani aiki wanda jinsin aikin sallah ne shine sujudi na gaida annabi adamu a wancan lokacin an fahimta barin wannan gaisuwar da yi wa annabi adamu alaihi salam to shikenan sai Allah ya fishi da shi ya la'ance shi to sai malaki cewa ce dan ya zama ya zama kafiri ya zama to la'ananne an kore an kore shi daga rahmar Allah bi tarki jinsi sala domin ya bar aikata wani aiki dake jinsi ne cikin sallah bi tarki sujudi alladhi umira bihi domin ya ƙi wannan sujjadar da aka umarce shi yayi Allah ya ce duka ku zo ku yi wa ku faɗi ku gaida annabi Adam alayhi salam duka suka abi umarnin Allah sau gaida annabi Adam to sai shi dan ya ce ba zai yi ba ya hasada ta masa dama sun ce laifi biyu da su aka fara saba wa Allah bayan kasa da hasada da girman kai hasada ta faru tsakanin ƴaƴan annabi Adam guda biyu nan ɗaya aiki a karɓa ɗaya kuma aka ce ba za a karɓa ba daga nan sai hasala da shiga shaidan kuma shine ya fara girman kai a bayan ƙasa shine an ce gaida annabi adam ya ki ce ana khairu minhu kalaqati ni min narin wa kalaqatahu min tin Allah ai na fi shi ai ai na riga shi gama digiri ai ba dan kwanan nan bane ya za a ce shine shugaba na to girman kai ya zo ai na riga shi hadda ai mutune mu ai hadda tun malja wata na ina ne amma ina ne yi kuma ɗan kwanan nan kuma za ce shi za a naɗa yi ba bar mutu ai shi hasara daji da ke bayan da za ka yi shi ba da mulki da jagoranci Allah ne yake ba wai daɗewa ba ce ba wai kuma kwali ba ne ba wai cin jarabawa ne duk ba shi ba ne akwai wani malamin profesa ne ma yana ba mu labari a jami'a ya ce lokacin da suka yi fas digiri ɗinsu a lokacin akwai wani bawan Allah da haka dai Allah ya jarabe shi ba ya cin jarabawa sosai haka a lokacin ma da tatikila sai fita daga digirin irin digirin nan daga shi dai ba wani a ƙasa kuma duk ana ta masa habaici ana ta masa izgili da haka duk da ya gama dai kowa ya tafiya sai kenan Allah ya albarka to a shi ba sani ba Allah ya sa mai albarka a nasa ba eh ko bi bace albarka ce daga Allah kawai har aka ɗauke shi aiki a embassy na Ingila embassy na Najeriya wanda yake Ingila ya tafi can ya aiki to wata rana su waɗanda masu fasikila ɗan da waye wani abu ya kai su ingila sai aka ce to dole sai sun zo yan basi na nigeria sun yi rijista kuma a san da zuwansu sai suka su ga ai shi wannan abokin na su yi ne sakataren ofis duk ga ina ƙaryar fasikila suna ƙaryar a da b haka shi mai tada kila shi dole sai sun zo ya samu sanu sanu za su in ya ce ba zai sanu ba lahidai su dawo nigeria an fasa abu wannan da bakin sa yake faɗa mana ce dan kilasan su ne kuma hakan ta faru da shi saboda kaga idan har Allah ta'ala ya yi wa wani martaba da daraja kake ganin kafi shi akwai fifiko tsakanin ka ne to hasada ce ta shiga hasada ce ko kanin ka ne ko dan ka ne har in Allah ya bashi wata martaba a duniya zaman ka lafiya ka girma wannan martaba shikenan in kun dawo gida dan ka ne ko kanin ka ne wannan wani abu ne daban amma a gaban mutane ko ƙwabitsinsa ko ina ɗansa dai ka girma shi domin Allah ne so a masa haka an fahimtar nan to shi dan sai ya ce ana kairu minhu kalaqati min narin wa laqad wa kalaqati min din daga nan kuma sai Allah ya fi shi dan ya masa ya kore shi walakinahu istakbara wa aba fa kafara shi dan sai yayi girman kai sanan ya kiya yana wa aba yaki fa kafara kuma sai zama kafiri fa hadha alladhi kafara bihi yuridu an yahwila bayna bin adam wa bainahu to abinda shi dan ya kafirta a kansa to sai yake nufin ya shamaki dan adam iya iya irin mutanen da ya samu dama a kansu ya sha make su tsakanin dan adam hatta la ya ati biha ala wajhi kamal har sai dan adam ya kasa zuwa da wannan umarnin da Allah ya masa a siffa wanda take cikakkiyar siffa ina fata kuna gane ba ashe duk wani motsi da zaka ji da wata damuwa kana cikin sallah shi dan ne yake zuwa kuma ga manufarsa wannan ita ce manufarsa ita ce hadafin shi ya hana ka samun cikakken lada na sallah ya sha make tsakaninka da abin da yasa ya zama kafiri kai ma yayi kokarin halakar da kai kamar yadda halakar da kai in ba haka bai zaga wasu abubuwa bai dace su faru sallah ba bai dace su a wannan garin ne fa a wani masallacin juma'a ba zan kafa sunansa ba duk ko sanannen masallaci ne limamin haka yayi wani abokin shi ne ko dan uwan shi haka yazo mal dalibin ilimi ne sai ba shi dama a wata juma'a ya jagoranci mutane masallacin juma'a to shi bai san yadda tsarin masallacin yake ba na time din da ake sallah da ake gamawa to sai dan tsawaita hudu ba haka ya saba da irin tsarin da shi limamin su na gargajin yake ma'ana na yau da gobe kenan wallahi ake faɗa mini cewa har ta ana hudubar akwai da suke surutu har surutun ma yake zuwa har yake shiga lasu ga masallaci wai an an tsawaita masa sallah an da musu dan Allah an ba rashin tarbiyya irin ta dan adam din yau ba ya za a yi mutum ya sallah ki faɗa wannan magana kuma duk lokacin da limai yake kutubar juma'a kake wata magana daban ba magana ta shafi sallah ba kai har ma magana ta shafi sallar malamai sun ce ba za ka yi ta ba in kai magana baka da wannan juma'ar gaba da ta rushe an ce ana sallama mutane suka dinga kaɗi sallayin suna ta ƙorafi suna ta gunaguni suna da su to don Allah yanzu wannan su ne suke da biyayyar da limamin su ko shugaban zai ce ku tafi ku yaƙi ko kwana kana garin abu kaza a sallah ma ya kasa ma biyayya a sallah daga an yi magana a ce a dinga magana cewa a yi jihadi a yi jihadi ta ina za a yi jihadin ai ba zai yi ba jihadi ba zai bai zama cikakkiyar da'a ga shugabannin addini ko ba mu da da'a kwata-kwata ba mu santa ba mun kawar da ita in ka ga mutanen mu suna da'a a goto gun kuɗi ne ko gun mulki anan kun iya kwanciya kun iya kaskantar da kai dan a baku amma abin da ya shafi malaman addini ibada sallah wallahi ba mu da'a wannan magana wannan gine gaskiyar magana yasa ba yanda za a yi mutu nasara kan abokan gabar ba zai yi ba ba zai yi ba so saka irin wannan kaga shi dan ya shigo musu nan kuma yayi wa wa'ansu da yawa sanadiyar hasara wani juma'a da yawan su wallahi ba su da juma'a duk mutumin da ya yi magana yake korafi yake tsaki game da ana kutuba ko wani abu ya faru a cikin sallah ba a gama ba to shikenan shi kamar shedan ya ci riba kan shi Wani juma'ar kam ya masa sarar shi to daga irin wannan a kullun abu ya faru cikin sallah mu dinga hakuri muna tunano da wannan minti nawa ne za a rabu ne minti nawa ne zaka nemi kowa ka rasa cikin sallah to amma dan wannan mintunan shi dan ya dinga tsungurin ka sanai zo ma ta dama ya zo ma ta hagu ya zo ma ta gabe ya zo ma ta baya haka dai har sai ya samu nasara ya raba ka da ladan da ake samu a sallah har sai ya samu nasara ya hana ka yin sallah kamar yadda aka tsara a yi ta ya hana ka kushu'u ya hana ka nutsuwa wai zukar anna rajulan ja'a lil imam abi hanifa an ambata cewa wani mutum ya zo wajen imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala wa qala lahu shi mutumin da ya zo sai ya cewa da imam abu hanifa sunan sanin umar bin sabir shi abu hanifa haza bi sigati tamrid kama awrada ibn battal fi sharh sahih al-bukhari to ibn battal ya kawo wannan maganar cikin sai sharhi sa da yawa littafin imam al-bukhari mujalladi na biyu a shafi na 237 ya shek sai shi wancan bawan Allah ya faɗa Nu'man bin Sabit ma'ana Abu Hanifa yake cewa ya shek inni nasitu kaza wa kaza wallahi malam ni nayi mantuwa fa na manta kaza da kaza na manta na mantuwa li amrin kana aziman inda bisa wani al'amari da yake mai girma ne a gurin wa yufawitu alaihi shay'an kathira kuma abun nan in ya bata zan samu abubuwa da yawa sun kuma ci idza nasiyahu har in na manta na kan sunan wannan al'amari fa qala lahu idza fasalli sai ce kaje kai sallah kaga ya daidai da wacce kisa da na baku da zuwa sai ce izhab fa salli kaje kai sallah in ji imamu abu hanifa fa innaka satadhkuruhu in dai ka fara sallah zaka tuna wannan abu ko ma menene fa zahaba rajulu wannan mutum sai ya tafi falama shara'a fi salati lokacin da ya shiga cikin sallah iya tsakiya tazakkar lazi kana nasiyan sai ya tuna wani abu da ya manta da kuma shaidan ne ya kama wannan tunanin ba domin ya haramta masa khushu'i da ake samu a cikin sallah wa hadha lahu wajhun wannan kuma iya da wata fiska li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbar bi anna shaytan ya bada labari cewa shi shaidan iza uqimati salah idan an tsaida sallah jaa ila al-insan shaidan ya zuwa gowa zuwa ga dan adam zai zai samu mutum iya cikin sallah ya qulu lahu shaidan sai ce da kai a cikin zuciya udkur kaza udkur kaza ka tuna kaza mana ka tuna kaza shaidan ya dinga kama tunani da waswasu lima lam yakun yadhkuru hatta yadhilla ar-rajulu la yajri kam salat ba zai gushe ba iya ta kawo dan adam tunani tunani tunani har dan adam ma sai ya nemi ya rasa raka'a nawa ya sallata musamman in kai kadai kake sallah ne ya dinga kama wannan wasasan tana kaza mun ai an yi kaza a shekara ta kaza da kaza ai abu kaza zai cika ran kaza da kaza duk dai ya hana zuciyarka nutsuwa har dan adam ma ya rasa nawa me ma ya sallata a cikin sallarsa la yadri kam sala wa hadha shay'un mujarrab wa mushahid wa mushahid wa mushahid wani ke ci al'amari ne mujarrab wanda iya faruwa kuma an ba da shi da iya faruwa ba shi walakin halli haza dawa dawa da min dawa hal li haza da min dawa wannan jinyar tana da magani adda jinya kenan addawa kuma magani li kulli da'in dawa'un kowace jinya tana da magani sai jinya guda biyu kawai su ne ba su da magani an gane ku da wane da wane ne yawa alharam wal maut da tsufa da mutuwa ba su da magani sai dai haku aljawab maliki su amsa na'am eh wannan jinyar da take samu wa an so a sallar sanadiyar shedan tana da magani kama sahha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaman da hakan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa qad anzala lahu shifa' ba wata cuta ko jinya da Allah zai saukar fashi an saukar da maganinta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba kullu da dini aw dunyawi badani aw ijtima'i lahu dawa malkita dukkan wata jinya a cikin addini take a'a al'amarin yau da gobe na duniya take a gangar jiki wannan jinya take a jinya ce wanda ta samu society jinya ce ta unguwa jinya ce ta jama'a da yawa to dukkan ɗaya daga cikin ɓangarorin in dai jinya ce ta shiga to lahudawa tana da magani ko saɓani ne ko rashin zaman lafiya ne iya da magani hidai son zuciya ko jahiltar abin da za a ce a zauna lafiya ba a yi ba ko an sani son zuciya ya hana aƙi amma duk abin da ka sani wallahi ba shi da abin da ba shi da magani hatta sabani a addini a ce wancan yan bangaren arewa wancan bangaren kudu can bangaren yamma bangaren gabas duk akwai maganin sa a addini duk akwai sai dai son zuciya ko jahilci ɗayan biyu ne dama kawai amma duk abin da ka sani akwai magani shi ko mace ta ki zaman lafiya da mijinta akwai magani qur'ani ya riga ya faɗa mana wannan duk abin da ka sani wallahi iya da sababin da zaka hau aje a samu maslaha ɗayan biyu ko son zuciya ko jahilci shi ne ke jefa mutane cikin wahala sai malai ke cewa na dukkan wani cuta tana da magani li'anna Allah hakim domin shi Allah mai hikima ne ya ja'alu lil ashiya asbaba iya sanya sabbuba ga al'amura da yawa ya ja'alu lil ashiya asbaba iya sanya sabbuban kasancewar abubuwa su faru hisfa sai Allah ya sanya musu dalilan faruwar hisfa wa mawani kuma Allah iya sa wani abu idan ya faru sai hana wani abu ya faru kuma taqubiha idza wujidat al-asbab abubuwan suna tsayuwa su faru idan har an bi sababin faruwar su wa tantafi idza wajad idza wajadat al-mawani kuma abubuwan suna kinyiwa idan har an ci karo da wani abun da yake hana aikin yayi an fahimta duk abu idan an bi sababin faruwar sa iya faruwa idan kuma an ƙi hawa an ƙi hawa saboda faruwarsa ba zai faru iya da mawani iya da dawafi almawani shine abin da zai hana abu ya faru addawafi kuma abin da su ingiza ka wajen abu ya faru ya faru akwai asbab akwai mawani akwai dawafi fahimtu sai malik yake cewa taqumu biha idza wujida idza idza wujidat al asbab wa tantafi idza wujida al mawani dawa'u zalika magani wanda yake samu ga wa'ansu majinyata a cikin sallah shedan ya harbo ma tunane-tunane ka kasa nutsuwa a zuciyarka me ka sallata me kake yi to mala yace wannan maganin an samu ingancin sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akbara bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi ya bada labarin wannan maganin da kansa wa alamahu wa allimahu ummatahu wa allamahu ummata kuma ya sanar da al'ummarsa iza uhsisat bihi fi salah har idan ka ji motsin hakan a sallarka ka ji shedan ya fara kama harin tunane tunane to manzon Allah ya bada magani manzon Allah sai ce fattafala an yasari ka salam sai kai tofi a hagun dinka sau uku a cikin tofin abin da zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma ba tare da ka fidda sauti ba an fahimta a zuciyarka za ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka samu hagu da kai sai ka dan to ba haka shikenan ka cigaba da sayuwa daga sallah an fahimta haka manzo Allah ya ce li'anna rajulan shaka hadha al-amr ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumin da ya kawo manzo Allah kuki shine shaka yace manzo Allah wani abin iya damuna wallahi ina yawan samun tunani a cikin sallah fakala lahu sai manzo Allah ya ce da shi zaka shaytanun ai shedan ne yake zuwa yake kama wannan waswasin yuqalu lahu khanzabun sunan sa kenan kanzab ko kinzibun ko khanzabun sunan shedan da yake zuwa yake saka waswasi a sallah kenan sammahu ar-rasul alaihi salatu wassalam haka manzon Allah ya sanya masa suna muka ji daga manzon Allah haka ya fara masa fa iza ahsastahu idan ka ji motsin sa kaji iya nema ya jefa ma wannan tunanin fata'awwaz billahi min to ka nemi tsarin Allah daga shi wattafil an yasarika salas sannan kai tofi hagunka har sau uku ya qulu rajulu fa fa'altu mutumin sai yace wallahi sai naji na aikata wannan an gane ko a da na aikata wannan fa azhabahu Allahu anni sai Allah ya kore shi daga gari ne da wasu kaga yayi abin da da abin nan da me da da yaqini bai ce a ban gwada an gani ban jarraba a'a da ya ƙi ne ya yi domin ya san wanda ya faɗa masa ba wanda za ka jarraba shi ba ne da shi abin da zai faɗa wahayi ne an fahimta ya faɗa shi kuma ya ji ya aiwatar da niyya mai kyau ba ku kwanto ba shakka sai Allah ya kawar mai shirin an fahimta sai dai akwai wani fiƙi wa nan idan har kai kaɗai ne kake sallah nafila ce ko sallah cikin dare ne ko kuma a'a baka samu jami'i ba kana sallah kai kadai to zaka yi yin wannan amma har idan kana cikin sahu an gane da kyau musamman gefen ka da gefen ka manyan mutane ne akwai yan takara kowanne ya ga tubi shi ce a tun ma kafin ai zaben ya tobi ni so yake kawai an bayyana goma ko wani da kake neman yarsa ko shi ke ne ga ɗan yi tofi kusa da shi a wani kuma ba haikai ga haka ya yi tofi ne sannan zan ba shi yattawa to kaga inda wannan to ba za ka yi ba sai kai abin a zuciyar ka kawai domin shi musulunci addini ne wayayyen addini abinda kullum musulunci baya so samun hautsi da fitina tsakanin mutane an fahimta kaga wannan sunna ce amma an za ta haifar da wani abu za a samu tashwishi ko rashin zaman lafiya to sai a sauko wani matsayi a yi aikin kuma Allah ya karbi aikin idan iya damun ka zuciya kana cikin jami kana cikin sahu to sai ka yi wannan a oziyar a zuciyarka ba inda zaka tofa sai ka bar abin a zuciyarka kawai shikenan amma an kai kadai ne kake sallah zaka iya yin wannan an fahimci wannan kada ce ai mun ji malam ya karanta mana shi yasa nayi kusa na aka yi gaban alƙali ka tofe wani dan takara to na faɗa maka yanda zaka yi a shi ne gaskiyar magana mana mun san yanzu mutane suna da wannan zargin da yawa da yake mutane ba su ba sa sa tawakkali da tauhidi a zuciyarsu yawa an dai da wannan fitina da wannan hautsaniyar to karkai sai kai abin a zuciyarka ka bari a zuciyarka shikenan idan kuma kai kadai ne zaka iya yin wancan abin da aka faɗa in kuma yan uwanka ne ahlus sunna kowa ya fahimci karatun ba wani dan siyasa a cikin ku ba wani mai kuɗi to zaka iya yi in ka tafi dan uwanka talaka ma me zaka samu guzu ai ba abin da zaka samu Allah ya mana jagora to wannan shine sai malik ya ce Allahu akbar Allah mafi girma lamma sadafa dawa muhallan qabilan nafa bi iznillah yayin da magani ya dace da cuta ga magani ya dace da cutar da zai warkar sai sai amfani da izinin Allah kun bai mishi magana ga jinya tana damin wancan sahabi ga kuma ya samu magani a gumman Allah sallallahu alaihi wasallam maganin ya dace da jinyar sai ba da amfani da izinin Allah subhanahu wataala sadafa kalban mu'minin maganin ya samu zuciya ta mai imani yu'minu bi anna ma qala rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun shi wancan sahabi iya da imanin cewa duk abinda manzon Allah ya faɗa gaske ne bai da hukunta tunda Allah ya ce wa ma yanqiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ya san wannan ya yadda manzon Allah ba abin da zai faɗa in ba wahayi ba yasa baya kokonto cin abin da manzon Allah zai faɗa an fahimta kuma bayan wannan ma akwai sahabbai da yawa da suke da irin wannan ka sai da na Abubakar ya da wannan duk abin da manzon Allah ya faɗa ko akan dukiya ne dukiya da ita ce ita ce masifa mafi girma ga dan adam to sai na Abubakar an ce sau uku iya kwaso dukiyarsa kaf iya kawo ta gaba manzon Allah ayi wa addinin Allah yake da ita ba abin da ya bari ba ko kabo bai bari a gunshi ba domin ya ce Allah ta'ala ya ce in tansurullaha yansurkum yusabbit aqdamukum har in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku Allah ba zai bari ku sha wahala ba ga Abu Zar al-Ghifari shi yace duk abin da ya samu a ranan rabansa ne na ranan yasa baya kwana da kudi Abu Zar al-Ghifari haka yake duk abin da ya samu in ya gama ce ba na sanadar sai ya kyautar ya sadakar shi kenan yace abin da zan ce wa Allah ya bani kuma gobe ma zai sake bani haka muke kana da abin da za ka ci a shekara amma kana kukan talauci don butulci kana yi wa Allah butulci kai butulu ne kana da abin da za ka ci wata shida kana da hanyar samun kuɗi duk wata kana da albashi ko kana da allowance ko kana da abin amma ka fiye kuka to me kake so Allah ya ma me kake so Allah ya ma Allah ya baka kaza ya baka kaza ba za su kirgu ba wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha amma duk da ka ba kuna mu ba sa yi wa Allah godiya malamai suna cewa wannan iya ɗaya daga cikin abin da yasa Allah ya janye albarkarsa da yawa ga mutane ban ba mu da bakin godiya muna da bakin korafi dai kai wallahi wahala ake sha tsada ta yi yawa amma da wahala kuma ka je kai alhamdulillah yau kam da na fita wallahi alhamdulillah na samu kaza na samu kaza ba ka yi yasa innal insana khuliqa haluwa idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua idan alkhairi ya same shiru zaka ji ba me ji wani ko matarsa ba za su ya samu alkhairi ba matarsa ne mafi kusa da shi wala ba ta sani ba dama yanzu alad ne kawai iya ganin alija MTN ne yayi wannan kun yi zai saude ba ce kar ma ta ga sunan banki an bayyana shi ne shiru amma daga babu ko wata irin asara karan ai wallahi kaza kaza ai kaza kaza kaza kaza to wannan iya sa abinda ka samu ba zai albarka ba domin karuna kai butuli ne abinda Allah ya ma ba ka gode ba an fahimta kuma Allah ne ya ce la in shakartum la azidannakum har in kun gode mini kan wata ni'ima da muku ni kuma zan muku ƙari dan adam a galabiya in ka je na bada labarin da to ba a lokacin bane a gaskiya ne mana wallahi ai bara nan mun samu riba wallahi mana ko kuma lokacin da muna gidan gwamnati abba abubuwa sun walwala to abubuwa ba gun yake ba lokacin bane amma lokacin da ake cikin wallahi ba zai faɗa ba lokacin da yake jin daɗin yake wallahi ba mai sani shiru in ma ka matsa masa to me muke samu ne ne me ake samu yanzu a wannan gwamnati me ake samu kuma ƙarya yake ana samu wallahi in ba a samu ya ajiye mukamin ya tafi mana ya ce ya yi resign ya yi tafiyarsa zaman su zai tabbatar da cewa ana samu ai amma kuka da korafi da rashin yi wa Allah godiya yawa shi yasa Allah kuma sai zare albarka shikenan wayanka sai ja ma musiba to dan adam a galabiya bamu da wannan ba mu iya godiya ba mun iya korafi da sauransu sai maliki cewa magani ya tabbatar da abinda manzon Allah ya faɗa masa gaskiya ne li'anna rasul li'anna makala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun domin ya san abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne ba ku kwanto ciki wa annahu la budda an yazula kuma tunda yayi wannan yaqina wanda manzon Allah ya faɗa masa gaskiya to dole ma cutar ta gushe dole lakin kathiran minan nas al'an da yawa daga cikin mutane a yanzu injimala yaqbiluna ma jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam suna karɓar abin da manzon Allah ya zo musu da shi lakin ala nau'in min tajriba sai dai wani wani wani nau'i na gwadawa a jaraba a gani haka ne mana ake ai manzon Allah ya faɗa ba dai mu jaraba mu gani kaga to an ce an ce da annabi ya faɗa kaga da gani bai yadda ba ko kaman a dole haka ma zai aikata zuciyar ba ta da yakinin karɓar abin da gaske ne kawai duk abin da za mu yi a tajriba muke kawai an ce an ce kaza ne ai ai malaman sun ce kaza daga ji kaga bai yadda ba kai magana da yake da bakin shi ba an fahimta shine muna karbar abin da manzon Allah ya zo da shi da yawa daga cikin mu ala nau'i min tajriba nau'i na gwadawa mu gani ay yaqulun wa suna cewa ujja ujja ujarribu hadha ujarribu hal yanfa aw la yanfa mu jarraba mu gani zai amfani mu ko ba zai amfani mu ba in dai wannan ya shigo mata ko magani ne magani dai wannan da zaka sha har ka samu wannan kokwantan a cikin ranka to ba zai ma magani ba duk abin da zaka yi kai da yaki kawai eh eh gaske gaske ne shikenan an fahimci wannan idza qulta nujarribu sawa'un bi qalbika wa bi lisanik har in kace ba mu jarraba mu gani da bakinka ko da zuciyarka fa innaka lam tu'min fil waqi'a a daidai lokacin da baka yi imani ba a daidai lokacin da waswasi kake kawai wahina idan la tajidu al aqwa ba za ka samu amfani abin ba kuma a daidai lokacin da ba za ka samu amfani abin ba tubtala fa yuharrimuka Allah ta'ala an jarrabe ka shedan ya jarrabe ka ya hana ka yaqini daga nan kuma sai Allah ya haramta ma asaru hadha dawa amfanin da ake samu amfanin da ake samu a nan wajen wannan magani an fahimta sai shi dan ya haramta ma samun amfanin da ake a wannan magani li annaka lam tu'min don kai baka imani an fahimta nan adda la budda lahu min dabibin shi magani babu babu shakka sai yazo daga wajen likita masanin magani ile dabib ya arifu dawa wanda ya san magani wala budda min mahallil qabil kuma ba makawa sai ya samu gunda ya dace magani yayi aiki sai maganin ya samu gunda ya dace ya aiki wala budda min an yakuna dawa fa'alan kuma maganin dole sai an samu an aikata shi tuku duk maganin da za baka yi ka jirge shi a daki a ina ne ba zai ma amfani ba sai ka aikata wadawa'u fi hadhihi almushkila fa'al magani da aka bar akan wannan matsalar to an aikata ta sahabin ya aikata wa tabibu alim wanda ya bada magani kuma kwararre ne masani ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakin ya baqal mahal lakin baqiya al muhal ga ƙwararren likita ya bada magani ga wanda aka biwa maganin zai aikata abin da ya rage kawai shine muhallin da maganin zai aiki an fahimta iza qabila al insan zaka ko zalika idan har dan adam ya karbi wannan wa alima anna hadha haqqun in tafa bihi ka tabbatar da wani abin da karba gaskiya ne zaka amfanu da shi walihaza in tafi a sahabi saboda ka wannan sahabin imaninsa da yaddarsa da gaskata da yawa manzon Allah iya karɓar wannan maganin iya gwada sai amfani shi qala fa'alta zalika sai yace na aikata wannan maganin da manzon Allah ya bani aikata fa azaba fa azhabahu Allah anni sai na nemi wannan waswasan na rasa daga nan shikenan Allah ya kore min shedan din daga nan dai na samu matsala wajen waswasi a cikin sallata azhabahu Allahu anhu wa salima min sharrihi sai Allah ya korar da shi ya fatattake shi daga gare shi kuma Allah ya kubutar da shi wannan sahabi daga cikin sharrin iblis an bayyana kaga wannan yaqini ne jawo masa manzon Allah ya faɗa abu kuma ya gaskata haka din ne bai yi kokonto ba bai jefa kansa cikin wasuwasi ba fahimtu walakin yabqa ishkal kaifa yaltafitu al-insanu huwa yusalli sai dai abin da zai kuma kawo wasu ko iskali in ji malam ta yaya mutum zai yi sallah kuma za a ce zai waiwaya dan dole za ka yi tofi hagunka ko damanka sai kai waya ne an bayyanta to yaya haka za ta faru kuma yaltafitul insanu huwa yusalli dan adam ya juya kuma iya sallah naqul malam usaimin yace sai muka ce al iltifatu fi salati li hajatin ja'iz kaga wani ilimin ya sake zuwa waiwaye a sallah amma da buƙatuwa sai an yi waiwayen to ya halatta yi an bayyana waiwaye a sallah da buƙata a kansa ya halatta kamar ka ajiye wayarka a gefen kana sallah wani ya zo ya juna kuna sallah sai ga ya ja baya a zagaya ga wayar kama sosai kuwa a haka ne ya ja'iz ja'iz sosai wai ka tana gefe ga wani ya jona ma iya bin kai ga ya zame ya ka waya ga tana nan ko ba ta nan idan ba ta nan sai ka ce assalamu alaikum sai ka bi shi a gaskiya ne ai sai ka sallame ka bi ka sha koshi ka karwayar ka haka ake yi musulunci ba bi gidajen addini bane yawa addini wayayye la darra wala dirar yawa an gane da kyau ko saboda ka duk inda waiwaye ya kama a cikin sallah da buƙatuwa ayi waiwayen ayi ya halatta yawwa to shine malike to al iltifatu fi salati li hajatin jaiz wala ba'sa bi ma'ulati fa in qila kayfa yattafilu wa qad yakunu fi safi an yasarihi ahad ta yaya zaka yi tofi kuma a hagu da kai din akwai mutum kuna sahu iya gefen ga kuma kamar tofi ta yaya zai kasance naqulu malike sai muka ce idza kana an yasarika ahad idan gefen kanagun akwai wani mutum fa hadhihi sunna to abinda zaka yi na wannan tofin sunna ce ba an gane fa iza kunta iza fa'altaha azi azita tunda kai ne ai azita ghairak idan har in ka aikata wannan tofin zaka cutar da dan uwanka to fala taf'alaha ba zaka yi tofin ba an fahimta har in dai gefanka da wani kuma zaka cutar da shi in ka mai tofi to an ce fala taf'al hakar kai tofi fa yakfi al isti'aza sai kai isti'azar kawai ta ishe ka shikenan kai a'udhiya sa uku kai shiru da bakin ka li anna taflu wa an yasarika rajulun la shakka annahu yata'azza domin kai tofi kuma a hagu da kai akwai wani babu shakka zai cutu wai ولهذا إذا كنا في السجود فالمشروع للساجد an yi farij bai ne dai an sharanta mana idan za mu yi sujada mai masallaci a cikin sujada na so ya buɗe hannunsa kakar ya haɗa su da hakarkarin shi an yi farij ya buɗe amma lakin iza ka fi safi idan ka kasance a cikin sahu wa farraja bai ne dai la'aza man kana ila jambi ko buɗawar da kai na hannayenka za ka cutar da wani malice fa naqulu la tufarrij karka bude hannun ka bar shi a haka li an tuhaddis azan min ajli sunna karka fada cutarwa domin kokarin gabatar da wata sunna kun ga wannan fiqhu ne mai mai muhimmanci musamman ga ahli sunna yan zafi zafin nan ai sunna ce eh nayi to ga dan al'akar maka lawa yanda yake in dai har sunnar za ta jawo ka cutar da wani an ce ka bari karka yi kuma gaskiya bane in kai kadai ne sai kai ta yin sunnar ka kai tai iya kwano kai tai to amma har an a cikin jama'a ne kuma haka zai ka cutarwa ga wani to shari'a ta ce karka yi a ta buɗe hannaye da ake yi a sujada har in ka buɗa zai takurawa na gefen ka an ce karka buɗa kaga sunna ce mun karanta ana yi maza Allah faraja baina yadayhi yake kai tofin sunna ce maza Allah ce kai tofi ka tofa hagu da kai sa uku amma inda wani a gefen ka to karka mai tofin kai auziyar ka bar ta aranka kawai to wannan shine fiqhu sunna kenan fiqhu sunna karka zama dan izala kawai ko in ji malam gero argum Allah ya kara masa lafiya yawa ka zama to waye ya addini shi addini iya tafiya da masalihun nas ne iya tafiya da maslahar al'umma bayan da za a yi addini ya cutar da wani addinin ba zai yi ba sai dai kai ne baka fahimci addinin ba ko kayi wa hadina hawan kawara daga sama ka dauke shi mun karanta da ku ana akwai wani balaraban kawai ya zo masallacin manzon Allah yake bi tsari ba fitsari ya kwaɓe wandonsa yake a cikin masallaci aka mai tsawa mazalace gwarbi da shi la tadrimu kar ku mai tsawa ku kyale shi sai dai gama fitsarinsa tsaf sai ya sha mazalace a ebo ruwa a zuba wanda ya fitsari haka wannan matsala ta wuce kenan an zuba ruwa shikenan matsalar fitsari ta kawo sai kirawo shi daga baya ce ka san nan ko ina ne kai fitsarin nan sai shi masallaci ne sai ce kuma masallaci ba ɗakin Allah ne ba wahala ce ɗakin Allah ne sai yake maza Allah ke ce masa ai musulmi ba inda ya kamata ya girmama ya martaba fiye da masallaci yanzu gunda kake kwanciya zaka je kai fitsari ya ce a to ai nan ne ya kamata ka fi girmawa kan inda kake kwanciya sai ya fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ja shi ya masa magana ta fahimta daga nan sai yake cewa to daga yau kaka ƙara yin makamancin wannan domin hakan cutarwa ce daga nan ya karbi abin da manzon Allah ya faɗa masa kuma ya dena har ma yake cewa Allahumma hamna bi Muhammad Allah idan ka tahi rahama da ni da Muhammad kawai za ka yi ba wala tarham ma'ana ahad Allah karka ji kan wani tare da mu mu biyu za ka yi wace sai manzon Allah ya ce ai hajjarta wasa ka kunta da abin da yake da bari ramar Allah ta mana yawa mu yi ai ini hajjarta wasiyo ka kunta da abin da yake da bari abin da yasa ya faɗi wannan maganar wancan tsawar da aka masa tsawar da aka masa shi yasa dewa dewa mu'amalar ahlus sunna wanda suke da aqida ba ilimi ta koruwa su daga sunna gaskiya ne mu faɗa kan mu gaskiya mu'amalar ahlus sunna da ba su da ilimi aƙidar ce kawai a rai ta hana wa an su fahimta sunnar suna ganin sunnar kama a gidansu ma aka saukar da ita wani girman kai wani kafafa wani doro a aikin manza kuma ka saukar da kanka kai addini da manzon Allah ya da sabai ka zauna lafiya addini ba a rufe kowa kofa a cikin sai ba a rufe kowa kofa ka buɗe abin kai bayani kai abubuwan da za su kawo haɗin kan al'umma da sassautawa musu ne musulunci wa'ansu da yawa suna aikata wani aikin wallahi kuskure ne wa'ansu jahilci ne yanzu muna karanta littafin nan matsala nawa muka samu wanda da muna aikata ta kuskure ba za su kirgu ba aiki mun ci karo da su bila adadin amma daɗin wallahi ba mu sani ba kaga ni da na sani ko wancan da ya sani karka mana hukunci kan abin da ba mu sani ba amma a yanzu mutum ya sani yasa duk wanda yake biya sirar manzon Allah ta wa'azi wa'azin da yake wa sahabbai wanda suke tare da su a kullum ya sha bamban da wa'azin da yake wa mutanen da ba sa tare da shi domin wanda ba sa tare da shi manzon iya ba su uzurin ba su san abin ba ba su sani ba sai jawo hankalin su ya koyar da su amma sahabban sa wa'ansu sun sani in an yi abin ganganci ne ko shi dan iya ne ma ya hausu sai manzon Allah ya musu fada domin sun sani amma wanda bai sani ba manzon Allah bai mai fada yanzu mutum da yazo ya fitsari a masallaci manzon Allah ke lallahinsa yanda wani sahabin ne akwai sahabin da zai wani wanda ke tare da manzo Allah ai ba zai yi ba amma wancan bai sani ba sai manzo Allah ya bace uzurin bai sani ba to kai ma wanda zaka ce masa mushriki wanda zaka ce masa dan bid'a to kai kokarin ka tabbatar ka kai mai sako ya gane shirka tuku kai kokarin ka kai mai sako ya gane bid'ar tuku idan ya gane bid'ar a ilmance ya gane shirkar a ilmance bai aikata ba to kana da bakin da zaka ce masa dan bid'a ko dan shirka to amma baka taba mai wa'azi ba baka taba kai mai sakon Allah ba ke sakon fitarwa daga masallaci zaka yi masa wani wani irin addini ne ba haka musulunci ko ba an bayyana wannan da kyau ko Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ba mu ikon aikata aiki da ilimin da muke karantawa za mu samu matsaya nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu muna ƙara addu'a da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka ɗora mu a hanya madaidaiciya muna ƙara addu'a ga marasa lafiyarmu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya da imani ɗazun nan nake samun labari akwai ɗaya daga cikin dattawanmu a nan wanda mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa jiya aka yi jana'izar ta yau da safe karfe goma sha ɗaya ne ko goma to muna addu'an Allah ta'ala ya gafarta mata malam muhammadu a nan muke tare da shi iya zama a nan wani dattijo yawa ga nan iya nafila ma gashi nan kwarar daga to muna addu'an Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya ji kanta ya sa aljanna ce makoma ɗawainiyar da suka yi mata kuma Allah ta'ala ya karɓa Allah ta'ala ya ainihin shirya bayanta ya sa albarka a zuriyarta da tamu gaba daya akwai wani bawan Allah da ya ce a tunatar da cewa mun faɗa lokacin karatu da yawa wannan karatun da muke ana sashi a gidan rediyon Joel FM a ranar Asabat karfe 9:30 na dare da ranar Lahadi karfe 9:30 na safe asabar karfe 9:30 na dare lahadi karfe 9:30 na afwan asabar ne na safi asabar 9:30 na safi lahadi kuma 9:30 na dare an fahimta asabar 9:30 na safi lahadi 9:30 na dare to jiwa FM suna sa wannan karatun na sukutu sana da insha Allah Allah ta'ala ya samu dace mana albarka ya karbi addu'o'in mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar na'am sau uku aka ce za ka yin awuziyar sau uku sai ka yi sau ɗaya ko kuma ka yi awuziyar sau ɗaya ka tuba ka sa su ke ɗaya ka tuba duk wanda ka yi ta wancan malam na filan dare to ni ban taɓa jin wannan fatawar ba gaskiya shi dai na san aikin ibada iya da nau'i da yawa karatun alkur'ani ibada ne na filfili ma ibada ne an fahimta amma kuma ibada da aka farawaitowa manzon Allah da magabata suna yi a galabiya za a dinga siffanta da sallolin dare ne kuma su da yake suna jifan tsuntsu biyu ne da dutse daya dama suna da qur'ani shi yasa tilawansa a cikin sallar ga tilawan alqur'ani kuma ga sallar suna yi so daga ba za a ce wai dan sanyi ba ka yin alwala ka yi sallar dare ba zai yi ba su magabata masu fi son haka ne domin shi lokacin sanyi dare ya fi tsayi suna murna domin lokacin sanyi ya zo su samu tsayin dare wajen ibada kuma su yi azumi a yinin su samu takaitar yinin haka suke yi suna murna da irin wannan lokacin saboda kada ka samu kasala ko sanyin gwiwa a to duk tsoron sanyi ka ba za ka yi alwala asuba ba a ina ganin da asuba ma sanya fi tsayin lokacin ne wannan fatawa ce wanda ba ta da mahalli gaskiya amma ba za a soke ma karatun qur'ani ba karatun qur'ani ibada ne ya halatta ka tashi ai ko qur'ani ne ma je ka yarda ai har in kana so ka samu lada cikakke da karama alqur'ani ko da karatun zaka yi mujarradi ba ba sallar sai ka yarda kai alwala ka sa qur'ani gaba karanta yafi sufa kamala mai cikakke kenan so daga wannan dai wata fatawa ce wanda ba za ta soke yin sallar dare ba ko a hana ka yin alwala ko kuma yanzu ma gamu da abubuwa da yawa ba za ka dandama ruwan ba ne in ka sai gawai naira hamsin ba za ka dandama ruwan da za ka yi rulawa za ka dandama Allah ya wuri ma shita ko wani abu daban ko flax sai ka zuba ruwan da muka aji duk tsoron sanyi ka zuba ruwan da za ka yi rulawa da sauransu da sauransu saboda kar a toshe waccan kofar domin hana al'umma sallolin dare wannan bai halatta ba an fahimta Allah ya samu dace na'am to Allah ya samu sani to haka malamai sun rabu a biyu ba sun ce rukusa ce sun ce azima ne abin da ake nufi sauki ne wanda shari'a ta babu mu yi amfani da shi ne rukusa wasu kuma sun ce dole sai kai kasar ne shine azima wasu sun ce dole matafi kasar zai wasu kuma sun ce a sauki ne Allah ya baka ko kai kasar ko kai azima to amma wanne manzon Allah yayi shine abin tambaya manzon Allah tafiyoyinsa kaf kasar yake yi kaga ba ruwanka da wata rukusa ko azima kawai manzon Allah yayi nayi shikenan ka wuce gobe wannan shine kawai wallahu ta'ala ala Allah samu dace alai mana albarka subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh